والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin muwatta darasi na nawa na takwas insha Allah tabaraka wa ta'ala muna magana akan a qadiyar a menene muke magana akan uba ya ciyar da ya ciyar da ɗa ya yi tsalab to yadda bayani yake shine a ibnul munzir ibnul munzir rahimahullah ya ce ajma'al ulama'u ala anna نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد wannan kes na biyu da za mu tattauna kenan ya ce wa ajima a kullu man nahfadu anhu min ahlil ilmi ala anna ala anna ala almar'i nafaqatu auladihi al-atfal alladhina la mala lahum yana da kyau a matsayinku na ɗaliban ilimi ku san wannan malamai don duniya duka sun yi ijima'i cewa iyaye guda biyu da baba da mama fakirai wanda ba da cinsu da shansu da rayuwarsu tana ƙarƙashin ɗansu ne kenan duk wanda yake da uba talaka ko da garinsu ba ɗaya ba da mahaifiyarsa ko da garinsu ba ɗaya ba to lalle facciyar da su yana kan shi wannan shine ke tabbatar da hakkin iyaye akan yaya wajibatun min malil walad idan alkali ya kama ɗan baya ciyarwa ya halatta ya ɗiba a cikin dukiyar ɗan ya ciyar da uban ƙaharan a dole kuma duk abin da aka ce maka wajibi ne kenan in baka yi ba Allah zai taimaki zai tambaye ka idan baka yi ba Allah sai ya tambaye ka ayi al-atfal ƙananan yara dolen dole ne na uba shi kuma ɗan da bayi da shi shi kuma dolensa ne ciyar da shi dama wannan ko ba a yi magana ba maruf tun da kai ne sababin zuwansu duniya to kuka ciyar da su ba wani maganan uba ya tara ya'ya ya ce shi ba zai ciyar da su ba me yasa ka kai sababin zuwansu duniya to karatunmu na jiya shine to yaya lokacin da malam wato dan ya samu wadata lokacin da dan ya samu wadata Allah ya bashi dukiya to wajibcin nan ya sauka daga kan uban idan ma uban ya ciyar da shi alhali yana da aiki yana da wadata in ya ga dama bayan shekaru zai buga masa lissafi ya ce abinda na yi na ciyar da kai ka biya ni ƙwarai kuwa ka biya ni amma karanta da kuwa gaba shine karatunmu a nan yana da kyau mutane ba ni sunan shi ɗalibai mu fahimci wannan don mu zauna lafiya da iyayenmu kuma mu san akwai haƙƙi a kanmu akwai magana mai muhimmanci da da imamul alqadi abul walid ya fada jiya ya ce shi a fahimtarsa uba yana iya ciyar da ɗa da niyyar in ya zo wani lokaci zai ce biya shi eh daga lokacin da dan ya samu wadata misali yaro ne kana ciyar da shi kana taimakonsa kana masa kana masa ya zo idan samu aiki yana warai ba haka suke yi ba yana sa hular da ta fi taka kyau kai ba ka isa ka je ka karya kashi ba tukunyar tuwansa kwanan tuwansa yana gidanka zai je in ya so ya ci abu mai kyau ya je ya ci amma ya barka cikin wala kuma ka san yana ɗauka albashi shi kuɗinsa na canja riguna ne da canja babur da kai wa 'yan mata na rantse maka da Allah yaro saurayi matashi na wannan zamanin yarinya budurwa wallahi malam sai ya kashe mata kudin da hankalinka bai zai dauka ba kudin da a shekara bai zai kashe uwarsa da ubansa ba ko kana masa wahala yana university kana biya masa kudi kana kaza kana kaza a cikin dan abin da ka bashi yana tura wata budurwarsa to shi abul walid alqadi abul walid yace ya halatta uba duk lokacin da ya fahimci dan yace zo mu lissafi duk abin da na ciyar da kai daga ranar da ka fara sana'a naga ka bude shago ko kana da kaza to zaka biya ni ne yace wannan a shari'a ya halatta yace inna ma anfaqtu alaihi min mali li arji alaihi yace falahu ruju alaihi bima anfaqa alaihi min yawmi afadal mala kaji larabcin saboda mun tashi ji a karatun nan na ga hankalinku ba kwance ba saboda an ce za a yi biya imamul baji ya ce inna man kana yunfiqu ala waladihi as-saghiri hatta sara lahu malun bimirashin kana aw ghairi sawa'un kana malul ibni aynan aw ardan qala hu maliku yace haka za alal idlaqi kana cikin ciyar da danka sai uwarsa ta mutu ashe uwar mai kudi ce uwar daman ta fi ka ƙarfi aka raba musu gado yaro ya karɓi kuɗinsa yaro ba sai dawo ya ci gaba da miƙo kwano ba kai ya barka ka ce sulusi ne ko nawa ne zai ce to kai tun da uwarka ta mutu kuma ta bar maka kuɗi da gado to na daina ci da kai za ka mana cefa ne ka kawo ni kuma dole ne ka ci da ni ƙwarai kuwa a in ba haka mai amfanin birul walidai ne na'am ya huta mana yanzu ba yara ba sa barin iyaye su huta wallahi malam yaro tun yana cikin cikin uwarsa kake masa wahala har ya balaga ya je jami'a yana karatu zai iya bin hanyoyinsa na buge-buge yana samun kudin da kai ba lallai kana samun sa ko baka sani ba amma wallahi idan bukatar ta sai sai hada kai da uwarsa ya ce ka ce baban kai ma kai yadda yake azara ce kai kuma yana bude ido da ya fara samu ka san abin da zai fara tunani aure zai yi to karfin sannan gaba daya akan yarinyar da zai aura zai kare yana da ƙanne uku hudu biyar shida kana musu wahala ka wahala akan uwarsa ka wahala akan ƙannensa yanzu kai ƙarfi ya kagaji ƙuƙutawa kake ya kamata a ce sana'ar da kake yanzu kana kwance a gida ya barka kai ta salatin annabi kana zuwa masallaci da jin wazi shi ya ɗauke mu muna wahala ƴaƴanmu balagaggu da ƙarfinsu ba sa iya taimaka mana da ya samu fat zai tsallaka ya fita bai zai iya ɗaukan maka yara uku ba wani ya kashe waɗiyarsa kuɗi ta yi karatu sosai ta samu aiki wani saurayi ya zo yana nema yana ce masa to kai yanzu wannan aikin da kuɗi da ka kashe mata miliyoyin kuɗi da kashe mata yanzu an gama wata a talauce kai kana cikin matsin rayuwa ga tsufa ya zo ma ga kuma ƙananan yara mirimiri yanzu wani ya zo kawai ya aure ta ya karɓi digirinta albashinta kuma wallahi shi zai ce ga yadda za a yi haka ake yi in ka auri mace ma za ta je aiki ta zo da ishi za a kasafta watakila mata akawun ɗinsa za a tura wasu ma masu ladabi cewa za su yi ga abin da na ɗauka a wata ka yi abin da ka gane na na ce ba ta ƙannanta kamar uku da ɗan firamare biyu da ɗan sakandare ɗaya in an yi ƙarin albashi haɗa mata da ɗan jami'a Allah Allah wallahi ka haɗa mata su ka ce to kin gawa ne da wance wance na biya kuɗin makaranta na yi kaza kaza yanzu tun da ke ma girma ya zo ga ƙannen ki nan hannunki ke za ki biya school fees kaza kaza kaza na ce in tsoro kake ji turo min mijin kafin a tare zan mai bayani aka kira mun shi yana shafe-shafen kunnansa da wayin na ce to mu muka baka yan nan amma in ta yi albashi mu ci ka ta taimaka ma ba kona mu akwai kannanta suna karkashinta in wada mun ma sharaɗi za ta yi aiki kana don ta zo da ɓarna da fasadi na saba dokar Allah da dokar aure ka gaya mana amma ba za a kashe mata wajen miliyan ashirin talatin ka zo ka ninkime ta a gida likita ce ce wallahi ce ta aikin nan a iyaka ka yadda ya yadda na ce to za ta yi aiki kuma duk wata akwai kasan gidansu na iyayen na kannanta da za ta rinka daukan nauyinsu ka sani cewa ita ma da nauyi a kanta in 'ya'yanta suka zo kuma akwai ƙari kenan ya karɓa ya godiya ko saboda Allah ya gode ko ba saboda Allah ba dai a haka ake gudana ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ba tausayi wallahi malam idan ka je ka ga yadda iyayen suke rayuwa ba daɗi kan yaro agogon da kawai zai zo ya sa wallahi sai ya sai kayan da za ka yi sati uku kana sa mu ci gaba وحدثني مالك عن عمر بن عبد العزيز ابن دالاب من يوانا كو كو كو ناي كراتون ني أن رجلا نا كرنتا muku shi wani mutum ne ana ce da shi usaifa daga juhaina yake min juhaina kana yasbiqul hajj yana rigayan alhazai zuwa makka shi ka'ida in za a je makka sai tafi da wuri shine kana yasbiqul hajj idan ya je me yake yi fayashtari arrawahil sai maza maza sai sai dabbobi arrawahil jam'i ne irin taguwa lafiyayyen taguwa tunda alhazai za su zo dole su bukaci su sai dabbobi da za su tafi wannan arfa muzdalifa da duk akan dabbobi ake yi afwan da haka in yaje ya saya tunda ya je da wuri kaga zai je kasuwa ya tsinci masu kima da daraja sannan kuma ya yi dabara in ya saya sai ya zo ya kasa sauran alhazai sai su zo su saya a wajensa business kenan to abin da yake kenan فيغلي بها sai gala sai sa musu kuɗi da tsada malam kaji tun dafa na'am tunda zai tafi aikin haji ya san akwai business ya halatta a saya a sayar a aikin haji ya san alhazai suna zuwa baki su sayi taguwa wanda za su yi ta hawa tafiya mina tafiya arafa ba mota ai malam mu yanzu ba akwai mota ba ne? yauwa watakila wani dabbarsa da zai ɗauko ta ya taho da ita daga garinsu ya shekara yana tafiya da ita ta gaji ba za ta yi wannan ba da ya zo ya kawo ta sai sai da ita ko kuma ta mutu ma a hanya ko na makamancin wannan to daman kuma shi aikin hajji sai da wadata in mutum ya zo sai siyo wata dabbar a kanta zai ba minan da za mu je mota take kai mu arfa mota take mu dawowa ma muzdalifa mota daga muzdalifa zuwa kaza mota to motocin su kenan suke siya to shi wannan saifiya dan business ne to amma ɗabi'a sai ya zo ya saya da wuri sai ya sa tsada haka dai a riwayar aka kawo ibn hazm a cikin muhalla mai kun fayu sai ce fayu galibiha ثم يسرع السير ya gaggawa ya isa makka ya silu makka ta ƙablahun kafin su kenan fa aflasa to wata rana sai talauci ya same shi in an ce aflasa sai ya tsiyace sai ya talauce sai samu karyar arziki sara مفلسا لذلك كان يقصد أن يسبق الحاج yana nufin ya gaggawa ya riga alhazai zuwa yana wahala sai ya je sai dabbobi fayu galibi ha ko fayu galibi ha ce fa ya zidu fi samani ha sai ya ƙara a kuɗin dabbobin ko dai saboda kiman dabbar dama ya kamata ta yi tsada ko kuma shi ne yake mai da ita mai kimar kasan malam a business a kasuwa ko abu bai da daraja in kana so ka bashi daraja sai ka bashi kuɗi mai yawa duk wanda ya zo in ya ji kuɗin da yawa sai ce ka wannan abu mai daraja to akwai wannan a kasuwanci da wasu 'yan kasuwa suke haka kurum wannan ruwan normal fa ruwa ne ana sai da shi naira ɗari sai ka ce kai naka ɗari biyar ne a ta bugawa su duk iri ɗaya ne to wani kuma shi ya mai kyau yake so sai ya ce to don Allah ka yi haƙuri ɗari uku ta ba mala yan ce ɗari biyar tana ɗari uku tafi kawai baraka ta ban kayana kawo kawo kawo sai ya ɗauki ɗari uku da hamsin sai ya gama sha in ya tsallaka can sai ya je ga irinsa ne ɗari ai duk wanda bai san kasuwa ba a garin nan ma ana yi na'am yawwa kalli airport kalli airport yanzu wannan ruwan za ka yi sayan sa naira ɗari bayan ka je airport ba mamaki kana shan ɗaya za a ce 500 haka ne ma? Allahu akbar to kaji ina jin saboda yana kusa da jirgi ne ko jirgi ko duk wanda ya matsaye shi ka san ai dole ya tada ji to duka wannan akwai shi sai ya kara abun kuɗi eh za mu zo insha Allah akwai asbab ai su yan kasuwa suna da mubarrirat shi asali malam alkurawi duk kayan da ka saye shi kana da dama ka sai da shi ko nawa ka ga dama shine ai shine albarkar kasuwar in dai har mai siya wautarsa ya halat ya ya ya yaddan masa ya siya to kai ba ruwanka ai inda yana da wayo ya kamata a ce masa wannan abin naira ɗari ne a sai mashi dubu ɗaya kuma yadda ya siya shi yadda ka siya na siya ba ni in ba shi kenan ban ji ba eh kaji shadda ta kai abuja ita ta yi imani ta ce dubu biyar biyar aka ƙi saya ya ka ce ai manya ake so ta dawo da su nan kano ta gyara musu ledodi ta mayar su ɗin ne din ta ce dubu sha biyar biyar aka ce yawwa yanzu kike kasuwa ai malam ba mu da kirki da alfahari ba kowane abu ne mai tsada idan ka sayi shi ba ya cancanci tsadan ka nemi satisfaction kawai wanne ne in ka siya zai biya ma bukata ka shikenan kawai wannan ruwa ne eh ruwa ne na sha ba cutarwa ba matsala zai biya bukata shikenan wannan mota ce eh mota ne za ta kai ni da inda nake so ba matsala na siya a yayin ni yayi bai dame da ni abin da ya dame ni buyan bukata zan hauta kai ni inda za ta kai ni shikenan kawai shikenan muna bayanin akan ba ni sunan shi ƙara kuɗin da yake ko duk dabban da take ba ni sunan shi take hannunsa to shi gaskiya kayansa akwai tsada shi usaifiya aka ce musamman usaifiya duk wanda ya zo zai sayi kaya a wajensa inda bashi ne to zai sha kuɗi fa haka yake yi sai ya sauri wasu ce yana saya a hanya sai ya sauri ya maza ya kai su kasuwa a makka ya riga alhazai talauce din shine nake son ta faɗa malamai suka ce dabbobin da ya saya ne a hanya ya tafi da su tsabar wahalar tafiya ta kakkashe su yana tsada sai allah ya jarabe su sun gaji sai su ta faduwa suna mutuwa daga nan ya samu karyar arziki usaifa ya zama talaka kuma ashe akwai bashi a kansa mutane suna bin sa wadda kamaluhu an ada'i dainihi dukiyarsa ta yi zaman ba ta iya biyan bashin da ake bin shi farufiya amruhu ila umar bin khattab aka miƙa al'amarinsa zuwa umar ibn khattab kenan ƙara kenan ya halatta idan mutum ya yi ba daidai ba kai shi ƙara a riwayar abdulrazak ya wa yana kasuwanci da bashi har sai da ita lauce umar ya samu labari ya hau kan mumbari ya yi wa allah yabo bari ku ji abin da umar ya ce ya ce ya ku mutane la ya gurnan na kum siyamu rajulin wala salati wala salatu ku ji magana umar malam kada saumi yawan azumin wane na nafila kada yawan nafilan wane ya ɗauki hankalinku wani yana da yawan sallah yana da yawan azumi normal abin da aka sani muna tsammanin mutumin kirki ne amma umar ya ce shi a wajensa karka yadda ka rudu da yawan sallarsa da yawan azuminsa walakinin zur ila sidikihi umar ya ce karatun ƙur'ani yana azumi amma ya magana gaskiya ha unzur ila sidiqihi idza haddatha ka duba gaskiyarsa idan yayi magana wa ila amanatihi idza tumina Umar ya faɗa yace ka duba amanarsa idan an bashi amana ya ya daina sallah yawan azumi yawan karatun Qur'ani yawan kaza yawan kaza me amma gaskiyarsa in yana magana sannan ya magana amana yace duba wa ila wara'ihi idha stagna duba taka tsantsan ɗinsa da tsantseninsa a rayuwa lokacin da Allah ya bashi wadata kaga in ya samu wadata dan fantamawa ne ko dan shakatawa ne wataƙila talaucin da ya tsaye da shi ne ya mai da kansa mai bin Allah amma in ya samu wadata suna can sun tsallake masallacin ma kuma wallahi akwai su ya lazinci masallaci da ibada da kaza kaza saboda bai da shi amma da ya samu wadata ya fi to wannan ma'auni ne da sayyidina Umar ibn Khattab ya bayar kaga ai su suke cewa ai sallah ai azumi ai ibada to ba amfanin sallah da azumi da ibada idan ba su koya maka gaskiya da riƙon amana ba da ka yanzu umar zai ɗauki sanda ya zabga maka ko goshinka baki ne saboda sallah idan ya kama kan da rashin gaskiya kenan yan uwana idan muna sallah in muna nafila in muna azumin nafila in muna karatun qur'ani in muna duk abin da muke mun ci ribar mutanenmu da suke kallon mu mu mutanen kirki ne to don Allah idan hakkin mutane ya shiga hannunmu ya fita lafiya idan aka ɗauki aure aka baka a ga mai riƙon amana ne kai ba maha'inci ba ne addini a fili a zalimi a gida idan harkar kasuwanci ta haɗa ka da wani abokinka ko wani kusa da kai a ga an yi lafiya an gama amma wallahi yau a nan ake kada mutane ka bar mutum a masallaci kurin ku haɗu dai ku gaisa sallarsa a karan kansa ne yake amma in dai aikin wani ya bi ta hannunsa wayo ina a nan masallacin wani bawan Allah na masa hanya wani mutum ya sai masa mota da sunan zai je nemi abinci da ita ni na sa mutumin ne ya sai masa ya ce malam wallahi ni dai tun da ka yi magana bara a ce maka na ce a mutumin kirki ne muna sallah da shi ai malam da aka sai masa motar nan ka ɗau lokaci malam wato ce fanar da ita ba makin ba da balance ba sai da isan yadda iya dare mutumin ya samu ya karbi takardun motan kawai je ya bugar da ita ce to kaga mana kaga shi kaga kaga yan uwa shikenan daga nan muka rabu ya daina zuwa sai dai ya faki ido ko in ya zo sai dai ya buya wani guri ba zan gan shi ba shi kuma mutumin muna nan muna tare da shi kuma har yanzu arzikinsa bai kare ba amma fa daga nan ban taba tura masa kuma ya taimaki wani ba a ba zan iya ba tunda ban iya biya mai motarsa ba shi daman na gaya mu karatun addini yana ƙara maka wayewa ne ko ba ka bane wani ya ce lastu bil khibbi ni ba mayaudari ba ne amma kuma walal khibbu ya ne mayaudari kuma bai sai yaudare ni ba ni ba zan yaudare ka ba amma fa ƙarya kake ka zo ka yaudare ni zan yi iya ƙoƙari ba za ka cuce ni ba yanzu in nuna wauta ka cuce ni a'a amma ni kuma ba zan cuce ka ba to shi ilimin addini yana ƙara akwai salaha akwai mutanen kirki wannan babu shakka akwai amma dai a kula umar ya hau mumbar ya ce amma ba da ayyuhan nas fa innal usayfa wannan ban Allah usayfe kenan anan a fassara zamu ce sunansa ne wataƙila afwan malamai suka ce lakabi ne ya lazimce shi lakabi ne wasu suka ce tasghir ne na asfa asfa usaifa to me asfa mutumin da yake da launi amma ya karkata zuwa baki an ce da shi usaifa ne saboda yana da baki saboda launinsa imam al'ala ya ce abin da ake nufi da asfa ko usaifa ina irin mutanen da za ga wani a kuncinsa haka akwai wani abu kamar baki fari ne amma akwai wani abu kamar bakin abu ya tsiro haka to shine asfa yana da wani bakin abu a kuncinsa da ya saba wa launinsa shine asfa to wasu sun ce wannan ya ja aka ce masa usaifi wasu kuma sukan ce sunansa ne wasu kuma sukan ce ya fi karkata ya zuwa ga baki ne ya ce usaifi aljuhaina ina nufin usaifi aljuhaina na juhaina ya yi bayani a kan shi imamu zurkani ya ce shi wannan da umar yake magana wannan bawan allah ɗan kasuwan ya riski zamanin annabi amma abin mamaki bai taɓa ganin annabi ba shi usaifa ya yi rayuwa annabi yana raye shi ma yana raye amma allah bai kaddara mai ya je gan shi ba har annabi ya bar duniya ni wa amanaci ko radiya min dini wa amanati yardajje ne ko na yarda ko ya yarda da addininsa da amanarsa yana da addini kuma yana da amana me addini wal amana yawan sallah yawan azumi ko kaga yana yi to kuma an ƙara amana to shine zaka ji wani zai ce ma to ya daka ce yana da addini kuma bai da amana zai iya yiwa yana da addini a zahiri akwai sallah akwai karatun qur'ani amma an bashi amana yana ci to duk wanda yake samun yabo shine wanda za a ce radiyun min dinihi wa amanati akwai addini an yarda da shi ba dan bid'a bane yana da addini wa amanati kuma an bashi amana ya rike to kun ji abin da ya faru yace bi an yuqala sabaq alhaj um an tsira ritsa shi ne an ce wallahi sai ya biya kudin da ake bin sa akwai dukiyar mutane da yawa hannunsa ya ce ala ku saurara ya ku mutane wa innahu qad iddana innahu qad me iddana iddana daga dain ne abin da ya faru wato ya je ya sayi kaya ne da bashi ishtara biddaini iddana a larabci ishtara biddain kamar yadda 'yan kasuwanmu suke yanzu mutum ya je ya sai kaya amma da bashi ya samu karyar arziki kuma ya je ta sayan kaya da bashi kuma bai biya ba imamu zurkani ya ce imamu harawi ya ce lalle ya je ya ci bashi shi usaifi amma walam ya tamma bi qada'i bai himmatu da biya ba har lokaci yayi masu bashi suka ce kuma sai an biya su me muddan wato mai yawan sayan kaya da bashi to wannan bawan Allah dai ga abin da ya same shi akwai wasu maganganun da aka faɗa ba wannan ba akan ma'anar iddana din wasu suka ce shi matsalarsa in ya karɓi bashi bai damu da biya ba shi wannan usaifa din ya dai haɗu dai da abubuwa dai da yawa kamar da abu hati mai faɗa dukiyarsa bashi ya cinye ta gabaki ɗaya fa asbaha qad rina bihi sai ya wayi gari bashi ya kewaye dukiyar shine rina a hada addainu bi malihi kulli da aka buga bashinsa aka duba dukiyarsa sai aka gabaki na kan rina bihi wato dukiyar bashi ya cinye ta gaba daya shine rina bihi a hada addainu bi malihi to wannan malam masifar da take damun 'yan kasuwa kenan Allah kiyaye mu bala'in da ke damun yan kasuwa ka je ka karbi kaya a zo a buga lissafi bashin da ake bin ka yafi yawan kayan shagonka wallahi malam daga nan za ga mutum kamar bai da lafiya kuma lafiyar sakalau zai rinka raba zance wani ɗan kasuwa ya ce mai ce tab ai malam ya ce mun yi harka a garin nan sosai mun ja kuɗi mun taimaki wasu ma ya ce wallahi malayin sai da zama shagona ba kamai gobara aka yi a ba gobara ba shi ya mun yawa da aka fahimci ina da bashi aka daina bani kaya na je karban kaya alhaji biya mu abin da karba bai zai iya biya ba sai wani cewa da Allah ka haƙuri ba zan ƙara ma ina bin ka miliyan kaza kuma ka zo ƙari kaya ba zan bayar ba ya ce sai da na waye gari wallahi tallahi iyalina ba na iya ciyar da su yace sai da na wayi gari unguwarmu da nesa a kasuwa yace wallahi mala haka nake saban alaji alaji ba san alaji ya kare ba yace wallahi malam daga wuri kaza zuwa wuri kaza da kafa nake tafiya ni da nake da motoci babu yace sai in dabara nan biyo ta gefen kasuwa haka sai in dan shigo kamar sallah na je masallaci amma wallahi da kafa na tafi ce za a zo a yi kasuwan nan babu kayan a shagon haka zan ta zama abincin da zan ci sai na nemi rancen kuɗi a wajen makocina ya bar rance in dan sayo abinci in an zo koma kuma ba abin da zan koma iyali na da shi ga bala in tafiyar kafa wata masifar an gaya maka Allah zai sauye a larabci akan ce rina biyi ana cewa kuma rina alaihi kamar yadda kuma ana cewa rima alaihi rina alaihi ko rima alaihi duk ana faɗa to kuma ana fassara cewa a wani wurin akan ce rina bin rajuli idza uqi'a fi amrin la yastati'u al-khuruj minhu aka jefa mutum a cikin fitinar da ba zai iya fita ba kalla bal rana rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna tubi ala qulubihim kenan zunubi ya kewaye a hata biha su'u amalihim kenan wani ya ce wa tarkul hawa lil mar'i fa'alam sa'a فاعلم سعادة وطاعته رين على القلب رائن رين على القلب رائن عمر سي توسيا مسا yace faman kana lahu alaihi dainun duk wanda yake da gobe za mu yi masa wani abu naqsimu malahu fi ma bainahum duk wanda yake bin wani bashi mun ji labarin sana'a sa mun ji labarin abin da yake da haka za mu tattara mu duba iya abin da ya mallaka mu haɗa magadan mabiyansa bashi kowa ya faɗi abin da yake bin sa mu raba musu daga nan malam aka samu hukuncin duk ɗan kasuwa ko mutumin da ya je ya ciyo bashin mutane wane yana bi wane yana bi wane yana bi ya kasa biya to sai a ce gurama'u su haɗu duk wanda yake bin wani bashi ya zo in sun zo sai a ce jama'a to a duba gidansa kadararsa dabbobinsa yan abubuwan da yake da shi duk sai a bi a dudduba sai a kawo wuya ko kuma kowa a bashi percentage na yawan bashin da yake bi amma ha ba duka ba in kana bin dubu biyar a baka dubu biyu da ɗari biyar ce da aka tafi in kana bin dubu ɗari a baka hamsin in zai yiwu ya danganta ga abin da mutumin ya bari idan kuma ma bai wuce a biya kuɗin mutum ɗaya ba to a hakan ne za a rarraba shi a tsatsa kura muku a ce to ku je ko ku yafe ko ku rungumi kaddara shine qasmu malil muflis raba dukiyar wanda ya tsiyace baina gurama'ihi ala qadri duyunihim a bisa gurgudan bashin su al'an ta zuwa lokacin da Allah zai bashi to yayi wani mutum ya talauce ya sai 'ya'yan itatuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kasur dainu bashi yayi yawa aka zo ana neman sa kamar za a cinye shi kowa bani bani wani biyani manzon Allah ya ce wa mabiyansa bashi gurama din sa khudu ma wajadtum kai ku dauki abin da kuka samu kawai walaysa lakum illa zalika ba ku da wani abu in ba wannan ba imamul ƙari ya ce abinda annabi yake nufi laisa lakum illa akhdha ma wajadtum ba wani abu in banda ku karba abin da ku samu kawai ya za ku yi ku jira shi ba cewa aka yi dole kun yafe ba a wal baqi kuma fa nadhiratun ila maisa zuwa ya samu shine fa laisa lakum illa zalika wani malami ya ce fassara shine fa laisa lakum illa zalika ba ku da ‘yancin ku zage shi ko ku tsoratar da shi ko ma ku ɗaure shi li'anna hu zahara iflasu ina so ku gane wannan hukuncin ko alƙalai za su gane uku a shari'a malam idza sabata iflasu rajuli idza sabata ku riƙe wannan idza sabata iflasu rajuli لا يجوز حبسه بالدين بل يخلى ويمهل إلى أن يحصل له مال فيأخذه الغرماء duk mutumin da ya talauce aka yadda talaucewa ya yi to zalunci ne mabiyansa bashi ko na attajiri mai ƙarfi ya kai shi kotu a ɗaure shi sai ku kuna fahimta na muna maganar shari'a ne bayan da aka saba ba duk mutumin da an tabbatar ba rike kuɗi ya yi ba da gangan ba wai ya ɓoye ne yana da wasu kadarori ba a'a karaya ce ta zo masa tabbas ya ci bashin wannan ya ci bashin wannan ya ci bashin wannan sabata iflasuhu kowa ya yadda makotansa ƴaƴansa dangi kowa ya yadda cewa wani fa ya talauce yau to maganar bashi alƙali a kawo masa shi ya ɗaure shi to alƙalin shi ma bai karatu ba don ƙa'ida ne idan sabata iflasun rajuli la ya juzu habsuhu biddaini duk wanda talaucinsa ya bayyana ya tsiyace to ba a zuwa a kai shi kurkuku a ɗaure shi to in ka ɗaure shi ya za a biya ka wajibi ne a jinkirta masa ila maisara shine qur'ani ce fa nadhiratun ila maisara har zuwa in kiyama ce za ta tashi ya samu a ƙarshe dole sai dai haƙura Allahu akbar kuna da shekara sha biyar haji malam kaji dan uwa yake cewa suna da dan uwa mai wannan larurar ya fi shekara sha biyar a ɗaure idan aka nemi wani kuɗi aka biya wanda suka ɗaure shi yana fitowa kuma sai wasu da ɗaukan sai su kai shi alƙalin kuma sai da ɗaure shi me yasa saboda wasu alƙalan gaskiya ba su yi karatu ba an very sorry to say kuma gwamnati ya kamata ta wajabta musu rinka bincike suna karatu musamman alƙalan shari'a inda za su yi hukunci da shari'a abin kuninka da son duniyarka da morewa rayuwarka da karɓan mulkinka kawai ana baka yin bincike ba shi yasa aka ce alƙalan yawanci yan wuta bane saboda suna hukunci ba da ilimi ba kuma da son zuciya to kaji in ya fito sai wani ya daɗa kama shi sai ya kai shi ya ɗaure babu kuma da aka ƙa'ida a shari'a gashi nan ba a ɗaura mutum inda tsiya cewa ya yi wanda ake ɗaure shi yana da shi ya ƙi biya sai a ɗaure shi don aje a ɗauko abin a dole a biya ƙur'ani ma cewa wa in kana zu usratin na'am fa nadhiratun ila maisara in yana cikin kunci ku jinkirta masa kaji qur'ani yace wa anta saddaqu khairul lakum ku yi mun sadaka shi yafi alheri a cikin sai muslim akwai babu istihbabi alwat min ad-dain babun mustahabbancin a rage wa mutum bashi in kana bin mutum da yawa da yawa da yawa to a rage masa sannan ya halatta alkali ya yi wa mai kuɗi hajaru a cikin dukiyarsa duk wanda ya je ciwo bashi to a hana shi kashe kuɗi kar a bari ya ta sayan motoci ga bashi a kansa bai biya ba ya ta ƙara aure ga bashi a kansa bai biya ba kar a bashi malamai sun yi sabani idan mutum ya shiga cikin wannan yanayi alkali zai iya tsare shi a hana shi tasarrufi da dukiyarsa sai an ga mai biyan mutane alkali zai iya ɗaukan kadarsa ya sayar masa ya biya masa ko kuma a rasa bashi wasu suka ce kwarai kuwa ko dai a kama shi a ɗaure shi shi da kansa ya ce a je a ɗauki kadararsa kaza a bayar wannan to ai kaga yana da kadarar kenan to muna magana akan wanda ya talauce mai da komai ma to haka suka ta tattaunawa maganganu masu tarin yawa kwarai da gaske maganar a ɗaure mutum bai da shi a'a a kira magadan a raba musu abin da ya mallaka dan yana da dukiya kenan wanda bai da dukiya kuma ba za a ɗaure shi ba sai dai a bar shi sai ya abin nan sai suka yi saɓani to alƙali yana da damar ya ɗauka masa ya sayar masa a dole shine hal ya biyu alaihi hakim fa yuksimu alaihim ko ko ya ɗaure shi to maganar ɗauri a kan bashi a shari'a ya shafi wanda ya mallaka yana da abin da zai biya ya ƙiya biya wannan shi ne ra'ayin malik da imamu shafi'i da sauransu da malik da shafi'i suka ce ai akwai isa mu'azu dan jabal an san mu'azu? Allahu akbar malan ka Allah ya rufa mana asiri ya ci bashi a zamanin annabi bashin sai yayi yawa magada suka ta damun annabi ai masu gado masu bashi suka ta damun manzo Allah sallallahu alaihi wa manzo Allah ya ce ina dukiyarka na abin da kake ce gashi ya ce ku zo suka zo ya ce ku je ku ɗauka ƙurawa shi fa ka je ka san yadda za ka yi waye mu'azu bin jabal wannan abin da yake nunawa ba aibu ba ne mutumin kirki wai ka ji ya ci bashi ba aibu ba ne yanayi ne karka yadda ka zagi wannan ya ci bashi ban baka san yadda yake rayuwa ba wataƙila da uwarsa a kansa da ubansa da yara ƙanana an wasu aurenta ya mutu ta dawo gida akwai marayu a ƙarƙashinsa albashinsa bai kai ba samunsa kaɗan ne ya zai yi dole ya ta bin shagon unguwa yana neman magi ya ƙare waye kai malam duk wanda Allah ya darbe shi ba da nauyin iyali da kuma nauyin wasu a kansa lafiya Allah ya jarabi ki ƴaƴanka da rashin lafiya an ta koke maka wata rana baka farga ma zaka ga ka ci bashin to shi yasa ake ta cewa Allah ya rufa mana asiri da haka ba kowane mutum ne wani iya ci bashi za a zarge shi cewa mutumin banza ba ne a'a dalili na biyu da yake goyon bayan ra'ayin su imam malik cewa duk wanda ake bin sa bashi ya talauce a tattaro dan abin da yake da shi a raba mabiyansa bashi ga wannan hadisin umar din da ya bawa da ya raba wannan kayan usaife to akwai wanda suka ce a yi ɗauri su ce a suka yi a ɗauri suka ce ba wani maganan a ɗauki kuɗinsa alƙali a dole ya ɗauki kuɗin si malik da shafi cewa suka yi alƙali ya liga shi annabi ya yi wa ma'azumin jabal gashi umar ya raba dukiyar usaifa su kuma suka ce a me sai an kama shi sai an je alkali ya masa kawai in ya zo ko ka biya ko mu ɗaure ka to kaji wanda ake kaiwa a ɗaure waye wanda iki biya da gangan yana da shi amma yana da wayo saboda kar ya saki na hannunsa ya ba wani to shi wancan wawa ne shi da ya ɗauki dukiyarsa ya baka don ka amfana sai ka riƙe masa ka ka biya shi kuɗinsa? to akwai wanda suka ce za a yi ɗauri amma ina so ku gane jama'a ɗauri ana yin sa ne ga wanda yana da abin da zai biya ya ƙi biya suka ce wallahi ko ya biya au ya muta mahbusan ko ya mutu a ɗaure min ulama man qalu dhalik yace in ya suka ce in ya mutu a aure a ɗaure ya ɗauki kadararsa ya sayar amma yana raye yaya mutum zai zo kai wani kai alkali don me za ka yi tasarrufi da dukiyar mutum a dole ba da izininsa ba suka ce ba ikhtiyar dinsa ba ne ai amma kai ikhtiyarin kai alkali ne ka ɗaure shi wai kuna fahimta na kuwa ha wasu sun ce karma a ɗaure shi a ɗebi dukiyar kawai a raba maciya bashi wasu kuma suka ce ba wani daukan dukiya da hankalinsa ko ya bayar a karan kansa ko mu kai shi kurkuku za mu yi ta daure shi sai ya mutu yaushe alkali yake da damar ya taba dukiyarsa bayan ya mutu ana bin sa bashi sai ya raba Allah gurama a masa me? yawwa to wannan magana bari mu kai shi a masa ɗaurin kuɗin jahiliya ce jahiliya ne duk alƙalin da ya yi karatu ya san wannan to zai je ya ɗaura wani wai don babu kuɗi bari a biya shi ba bari a ɗaure shi ɗaurin kuɗin ba a sai dai in yana da shi bai bayar ba akwai wani sati biyu a doka don talaucinsu ya bayyana a shari'ar musulunci ma'ana don a gane shin muflis din ne idan aka ɗaure shi sati biyu an buga an buga to kenan alkali zai gane cewa shi me muflis ne to amma kun san mamaki malam waɗannan masu ɗaurin fa suna da hujja akwai hadisin jabir suka ce babansa ya rasu a Uhud kuma ana bin shi bashi me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki gonar baban Jabir ya raba ba Usaid ibn al-Hudayr ya rasu ana bin sa dirhami dubu goma أسيد ابن الحضير عمر ابن الخطاب يكرا مقادا مسيا باشي suka tattauna فقبلهم أرضهم أربع سنين بمالهم عليه ya ce aikata gonarsa haka suka ce kaga a wannan riwayar ba a ce a ɗauki kudinsu a dole ba amma malamai sun ba da amsa wasu waɗancan kenan suka ce babu wata hujja karara akan wannan abin naku to amma suka ce to ya za ku yi da hadisin layul wajid yuhillu irduhu wa uqubata ba annabi ne faɗa ba taurin bashin wajidu wanda yake da hali ana bin sa bashi taurin bashi yaki ya halatta mutuncinsa kuma ya halatta a mai uquba suka ce nan muka makale kawai a kai shi kurkuku a daure shi to wannan shine dalili na malaman da suka halatta amma idan bai da shi fa nadhiratun ila maisara dan haka yake taka tsantsan kenan wajen bada bashi duk wanda ka dauki bashi aka wayi gari a tsayace shi bai da komai to karin kuma kaddara kawai akwai wanda ma kana bin sa bashin in yazo kuka gaisa ma dole ka ka taimake shi ma ta wani wai ya zo wajen wani sai yake ce masa wani kana buƙatar kaza ya kifa kai ya kama hawaye ya ce habawa ne habawa ne wanda ganin rigar da take wuyana da ganin dangar gidana da ganin yadda 'ya'yana suke sai ka tambayi cewa ana buƙatar taimako ko ba na buƙata ya tashi ya tafi kawai ya ce ai ba sai an tambaye ni ina so ko ba na so ba a duba rigata a duba gidana a duba iyalina iya na talauci na na ce ina so a bani ya da gaskiya ko haka ne gashi yana magana umar ya ce iyakum waddain to Allah mana afuwa ya Allah umar yana magana akan su'u aqibatu dain mummunar makoma na bashi da cin bashi a addini iyyakum wad-dain fa inna awwalahu wahammun farkon bashi hammun wato hazan kenan bacin rai ne wa akhiruhu harbun a ƙarshen sa kuma yaƙi ne me yaƙi niza za ku yi ta jayayya da wanda yake bin ka bashi ku guji cin bashi in ba zama muku dole ba dole ba sai babi na ƙarshe babu ma ja'a fi ma afsadal abidu au jarra sai suka je suka lalata wani abu kuri ke bin ƙarshe ne ko mana suka lalata ko suka munanta shi waye zai biya mai gida ne zai biya ko bawan ne zai biya muna magana akan bawa ne qala ya samitu malikan yaqulu yace as-sunnatu indana fi jinayati al-abidi anna kullu anna kullu zai zama ma asaba al-abdu min jurhin jaraha bihi insanan aw shay'in ikhtalasahu أو حديثة اهترسها أو تمر معلق جزه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها أن ذلك في رقبة الأبد لا يعد ذلك الرقبة قبل يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو أقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه وإن شاء أن يسلمه ويسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك فسيده في ذلك بالخيار يتي إلا ما كان من أم الولد فإن جنايتها ضامنة على سيدها ما بينه وبين قيمتها ما ليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها والله أعلم malam ya ce imam malik ya ce hanya ta shari'a a wajensu as-sunnatu indana a madina kenan fi jinayatil abidi bayi in suka je suka yi barna bayi suka je suka yi barna cewa anna kullum dhan fa'ilu asaba kenan duk abinda bawa ya same shi na rauni wannan min din bayaniya ce min jor juriha bihi ko jarha bihi insanan ko ya raunana wani shi ya raunana wani aw shay'in ikhtalasahu ko kuma wani abin da ya ɗauka a ɓoye jama'a me za mu fassara me za mu fassara al'ikhtilasu da assariƙatu to wani ya ce ƙwace wani ya ce san shi sariƙa sata yanzu an ce kai bayanin sata a hausa me za ka ce na malam to ka ɗauki kayan wani bayanan ko to shi ikhtilas ɗauki wani abu a ɓoye haka na'am sani yawwa a a ba yawwa yawwa wato ita sata malam don ku gane wannan saboda a karatu wani zai iya tambayanka al-ikhtilasu ku as-sariqa al'iktilas ka saci abu mai shi yana nan amma hufiyatan ina nan ina zaune a nan sai wani ya zo mutane sun mun yawa sai ya haka sai ya tafi da shi kuma yadda na je wani ɗaurin aure kwanaki a wani masallaci na juma ga shek ya zo allahu akbar mun gama na ta gaisuwa yana ta gaisawa wani yana bayanan Allahu akbar Allahu akbar wallahi sai na ji malam hannunsa a aljihuna ya taho da wata ko dubu hamsin ce na ce da na sani da na bata a mota muna ta gaisa ni kuma hannun da zan rike din an rike haka jama'a ta yawa ina jinsa wallahi yana bayana yana Allahu akbar akarmaka Allah akarmaka Allah wala haka ya ɗebe kuɗin nan kana da kai muka je ne ko ana ta gaishe ni amma raina ɓace wallahi malam saura kaɗan ce ɓarawo na ga to kuma ai kai sai na ga ai bai dace ba wallahi wallahi tallahi amma wallahi ina ji aka sace in juya in rike shi to jama'ar da yawa wani anan ni je na ji an matsayi ne har gadan bayana haka yana sai na ke ji ana ta taba a wannan dina hannunsa sosai a cikin aljihuna su kuma yan uwa an rike ma hannun wannan a gaisa wannan a gaisa ni kuma hannun wannan dama ne ni kuma ba abin ne me in fuske hannun in rike haka ba wala haka haka ya yashe ni malam haka wani shi ma suka yi min a wani masallaci a Kaduna shi ma daga nan na buga mota na tafi ni ma da neman zumunci ina ji aka sace min wayata gaisuwa jama'a wannan shine mai ikhtilas as-sariqa fa kun gane ko to wannan fa'ida ne au harisatin harisa ihtarasa an an ce harisa daga maharusa ne abinda ake gada ake gadi ya ɗauke ai saraqaha harisa mahrusa harisa fa'ila bi ma'ana maf'ula ana gadin dawa a can ana gadinta ihtarasaha sai je sace ta ana cewa a larabci harisa ya harisu harsan idan sarak ya yi sata فهو حارس ومفترس الاحتراس أن يسرق الشيء من المرعى in baka gane ba dabbar da ake sai wani je dauke duka wannan alkali idan an zo hukuncin sa fa ba a bashi hukuncin sata kai tsaye gaba ɗaya kowanne da sunansa kuma da ukubarsa kuna tare da ni yawwa yanzu akwai akuya da aka fitar da ita kiwo ba akwai mai kiwonta ba ta je a cin ciyawa ta tsallaka wani rami an hau dutse har yan uwanta suka gangara ita ba ta gangaro ba ta gudu ta biyo mai gidan ina dare ya kama ta kawai sai wani ya tsare ta ya ɗauke ta aka sace ta ita wannan ba a yanke hannun mutum abinda malamai suke cewa la qata fi harisa ba a yanke hannun mutum idan satar harisa ce akwai bayanai duk dabba da take kiwo ne ta gangaro daga kan dutse mai ita bai tsaya ya kula da ita bai bata a bayan wani ya dauke ta yi hukuba ina fata ana fahimta yawwa me yasa saboda ba a hirzi ba ne yanzu mun shigo kes ɗin hirzi barin takaice muku karatun duk abin da aka ce a yanke hannun mutum to sai dai in a hirzi aka ɗauke shi mumtaz abin da yake an ɓoye shi kayan da aka ɓoye shi an ɓoye shi lalle don kar a yi wataƙila bayan an ɓoye ma aka samu mai gadi to sai wani ya tsallaka isa ta to shine ake yanke hannu amma duk satar da ba ɓoye ta aka yi ba ba yanke hannu kamar misali sata a kasuwa kayan da aka kasa ana sayarwa wani motar da aka kasa ta a bakin titi sai wani ya sata ba za a yanke hannu ba hirzi ba ne kayan da aka sashi a bakin masallaci wani ya je dauka ba hirzi ba ne famfunan masallaci ba hirzi ba ne duk abin da yake a waje amma dai ana gadinsa amma ba a lullube shi aka ɓoye shi ba don an sata ba a yanke hannu a kan shi sai da ita azir wato gaskiya mu waɗannan bai kamata alƙali bai karanta ta ba kuma yi mata karatu ta nutsuwa ta fahimta da bin sharhi da bayani wallahi imam malik malam yana da ilimi ka duba da ya zo sai ya jero waɗannan kalmomin gaba ɗaya mai kun ce ma au sarika kawai ya wuce sai da ya bi su dalla dalla wanda aka ce ba za a yanke hannu a kanta ba a hirzi take kiwo fa ya fita ya je ya ɓoye ta ne da ya mai da ita gida a shinge ya lullube ta ya rufe ta wannan shi ne ita ma motar in aka kewaye ta aka sa mata get aka sa ƙarfe aka rufe to ta zama mai hirzi duk wanda ya bar ƙofar gidansa a buɗe ɓarawo ya zo ya shiga da daddare a tsakar gidansa ya dauki wani abu ba hirzi bane ai me yasa ka bar kofar ka a bude da ka rufe ka yi hirzi ai baka rufe ba rufewan shine hirzi duk akuyar da aka batta ta makara dare ya tsare ta a daji ba ta kai gida ba aka sace ta ba ba sata ce ta yanka hannu ba jaddahu ko jazzahu dan itace da yake rataye a jikin bishiya ya je ya balle shi jaddahu ko jazzahu ai qata'ahu aw afsadahu ko mugunta ta sa ya lalata shi aw sarikatin saraka kaga ga satar da muka saba ko sata da ya sata kenan me ma'anar sata abin da yake ha a cikin hirzi a ɓoye aka ɗauka to sai ya ce la qata alaihi to karka manta yana magana ne akan bawa la qata alaihi ba a yanke hannun bawa la qata alaihi mana la qata alal abdi fiha tunda bawa ne ba za a yanke masa hannu ba a cikin abubuwan da aka ambata gaba ke ɗaya inna zalika wannan jinaya fi raqabatil abaya adu zalika ba ta tsallakawa ar-raqaba ba ta tsallake wannan raqaba din zuwa ga wani kalla au kasura ko mun kadan din da ko ya ballan me yasa ai shi ba cikakken mutum bane ballan ta kace zaka yanke hannunsa an yadda ya sata amma dai wannan yana kansa ya rage ga alkali ya san me zai mai na ta'aziri to amma ba in sha'a sayyiduhu za a iya rike shi ko ba a yanke hannunsa ba sai a rike bawan yanzu kamar idan akuya malam ta je ta cinye maka shinkafa aka lissafa ta kai buhu kaza shikenan sai ka nemo aka yanke mata hannu ko da ke mutanen ƙauye kashewa suke ko su yanka sai a yanka to kaga wannan ki akuyarka ajalinta ya zo a bakin gona ko kuma a kakkarya ta to kaga wannan ai zalunci ne ita ai dabba ne ai ba ta da hankali in aka kakkarya ma akuya karya uku malaya za ka yi dole ka bi ta da wuka mai gari kuma ya ce bayan haka ma sai ka biya wani abu kai mutanen ƙauye akwai iya hukunci ai fa in sha'a sayyiduhu an yu'ti qimata ma akhadha ghulamuhum idan mai gidan bawan ya so ya bada kimar abin da yaron sa ya dauka aw ma afsada aw aw ko ya bada aqal diya akan ma jaraha abinda bawan yayi rauni kamar ya fasa kan wani ko ya soki wani ko ya yi abin ɗin wani a atahu in ya ga dama shugabansa ya bashi wa amsaka gulamahu ya rike yaronsa mana ka je bawanka wa in sha'a sayyidu kenan idan kuma mai bawan ya ga dama yana so yi wa yaron tsiya kawai ya miƙa shi ka gane miƙa shi ya miƙa shi ga gawa ga wanda aka yi wasata din kawai walaisa alaihi shay'un ghairu zalika ba wani abu banda wannan kai da aka maka sata to ga bawa nan dauke shi a maimakon satar da aka maka kawai fa sayyidu fi zalika bil khiyari shugaban yana da yana da zabi idan ya ga dama kenan ko yayi wancan ko yayi wannan haka malamai suka faɗa Allah ya musu rahama akwai wasu maganganun ba babu ma la ya juzu minan nihali babun na ƙarshe abinda bai halatta ba na kyaututtuka qala hadathana malik kyauta ce amma bata halatta ba an ibn shihab ala samitu bin al-musayyib anna usman bin affan qala man nahala waladan lahu saghiran man nahala waladan lahu saghiran lam yablugh an yajuza an yajuza nahluhu na'am أن يحوز إيه هكني أن يحوز نحله نعله فأعلن ذلك له وأشهد عليه عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه قال مالك يتي الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب أزلها أو بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن ذلك له فإن أي فعل ذلك فهو جائز للابن كنا wa in kana an-nahlu ko an-nahlu aw shay'an ma'luman ma'rufan thumma ushhida alayhi wa ulina bihi thumma halaka al-abu wa huwa yali ibnahu fa inna dhalika ja'izun li ibnihi har zuwa ƙarshe wannan yana magana ne akan annihal kyauta da bata halatta ba ya ce imam malik ya ce man a atsa waladan kenan man na hala waladan wanda duk ya ba wa yaro yaronsa ƙarami da bai balaga ba bai kai wato ya kai ya karɓi kyauta ba kamar yanzu ka ba wa yaro jariri gida kaga lam yablug bai kai ya karɓi kyautar ba tunda bai da hankalin zai karɓi kyautar ko yawwa nahlahu fa'alana dalika sai uban sai ya sanar cewa na ba wa ɗana ɗan ƙaramin nan kyautar gida a wa ashadan nasa kuma ya shaida wa mutane akan kyautar fahiya ja'iza waliya ha abuhu ko da babansa ya karbi wannan kyauta ɗin ko in mun ce abuhu baban yaron to wancan waladin zai zama ba ɗansa ba kenan ko wani yaro ya bawa ya ce wannan babu laifi ja'iz ne halal ne kamar yadda malamai suka suka yi bayani akwai maganganun malamai akan hukuncin irin wannan kyauta bari mu samu karsa ƙala malik al'amru inda na annaman na hala ibn allahu sagiran wanda ya ba wa ɗansa ƙarami zinari ko azurfa zahaban zinari an warikan ko azurfa sun mahalaka to sai uban ya mutu wa huwa yalihi mana uban ne yake daukan nauyin dukiyar yaron wa huwa yalihi ai kana la shay'a lil ibn min zalika to maliku yace duk uban da ya ba wa ɗansa ƙarami kaya kuma yaron bai karbi kayan ba kuma sai ya mutu kuma ubansa ne ke kula da dukiyarsa to yaron bai da komai illa an yakuna al-abu azalaha bi ainiha sai dai in baban ya zare wannan dukiya da ya bawa da na bawa ɗana ɗan ƙarami jariri mota sai ya cire motar sai ya kai ta gwarzo ya ajiye ta wannan ta wane ne to wannan yaro ya ci mota amma in bai cire ba har ya mutu to gaskiya wannan yaro ba shi da wannan kyauta mun karanta a baya daman eh duk wanda mamaci ya bashi kyauta wani ya ce na baka miliyan biyar ka ce ka alaji na gode na gode na gode ya faɗi ya mutu malaria ta kashe shi ko zazzabi wai sai ka dawo wai bayan ya mutu a baka ai zance ya kare shi yasa duk wanda ya baka kyauta kai maza ka karba alhaji yace zan zo an sa a bari zan ma magana bayan sati biyu ka dan dade tana mai wallahi duk ran da ya mutu musamman in tsoho ne ta ta kubuce maka wallahi au da fa'aha ila rajulin ko ya ba wani wada'aha libnihi yace ka ajiye wannan saboda ya san yana da yayu marasa kirki za su iya hana wa inda zalika rajul fa in fa'ala zalika huwa ja'izun lil ibni idan yayi haka to wannan ya halatta ga da ya ci wannan kyauta tunda an riga an ware ta a cikin dukiyar a cikin dukiyar wa wa in kana nahlu abdan in bawa ne ko kuma baiwa walida ko gida ko wani amma makamancin wannan sananne ya ba da shaida yayi sanar sannan halakal abu wa huwa yali ibnu ibnahu sai ya halaka wannan wancan in kudi ne wannan kuma idan wani abu ne kamar abdan ko baiwa ko gida to wannan da zai iya karban wannan tunda ba kudi bane kenan nan ya bambanta wancan sullubewar kyautar ya ce daman zinari ne ko azurfa shine hukuncin tamula ba za ka karɓa ba idan ba haka ba kuma idan bawa ne ko baiwa to wannan babu laifi za ka iya karɓa to mun gama da kitabul aqdiya kitabul wasiya na'am sai kitabul iqt wal wala insha Allah karatu na gaba